سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعوا حتى توقع
حدثنا مسلم يعني بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا رايتم الجنازه واذا رايتم الجنازه فقولوا فمن تبعها فيقول حتى تبرع wannan hadisi muslimin bin rabi ya zanzar da mu a rusi ke ƙara ce da sama shan ita ishara ya zanzar da mu shi na tattawari ƙara ce da sama ya ita ya ya zanzar da mu shi ne a hannun amin kabir ya zanzar da mu an abu sarama ya rabu da kan sarrafa da barna an abi sa'id bin kuriyar da barna kada kuma ka sayin da kudi da ya tabbata da shi abin da kuma sayin da kudi da ya tabbata da shi ce shi kuma ya yi da sallallahu alaihi wasallam wannan an da sai dai da manzo Allah ne shi qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne shi idan aitu kun jinaza ta kudu idan kun ga jinaza ko kun ku tashi niki da kun ga jinaza za a wuce da ita ko kuma rubuta ko an wuce kusa da ku farkon ku tashi miki sai kamar ta bi a rana ya kawo ta zanen ba shi ba wanda ya kafe ke karshe ne wacce shi ne da wanda shi shi ne ba a yi da rana kusa da shi ko na ruwa da yau yana da wacce wani shi ya karga na da yana tafiya tare da rana shi ne wacce ya to shi kuma kaza ya da kudi mata tun ba shi da za ta yi wuta ba ba za ta yi shi kan shi ba to ne za ta yi shi za ta yi shi kan yi wuta sai ba ta yi na ma'ana an ajiye ta kasa da daga abin masu ɗauka kan yi zaune sai an ajiye ta kasa da daga abin masu ɗauka ko kuma an sa ta a cikin lahani shi ne hatta tuba a lillahi a sai ya saba cikin kabari to sannan ka iya zauna ba don haka ka gani an je makabarta in an je makabarta ana isa makabarta za a aji wajen maka ana saurara a iya wani abu da shafi yin kabari wani iya lokuta da yau ba a yi kabari ba to a wannan lokacin kaga wani su da ruwa ka sun ajiye kasa in sun ajiye kasa to shi ke nan da kuma ya yi raunawa duk da dai mun ji matsayin shi tsayuwar ainihin da zaunawa mutum ya tsaya kai ya zauna har da su ba to wani mutum matsayin shi mai matsayin shi wasu rumanin sun ce za a yi da kai kai kana da kai shi ne kuma a zama tsaye har a kan su in ka ga dama ka zauna kana da dama don wasu masu yin shi wanda mikiya an yi musu shi an yi musu shi to ana yin jina a yau wasu na yin kuma ba a yi musu ba shi ba
باب من قام الجنازة يوميا باب من قام بالجنة وسيله به والمال يا بين أكل الرجل تاشي سلوك جنازة اليوم يوم يكون جنازة الجنة أنتم تمسوا بيش إن أبي جنازة المسلمين أمين إسرائيل تريد أن تمسوا بيك أيضا إما أبي جنازة المسلمين أمين إسرائيل كما يقول البخاري صلى duk masalar da ya da ya in ya tashi da tarzawa sai ya tarzawa ba mu da da tarzawa ma da wani ce bai ce ba ne saboda aka yi wanda ke cewa ne bai ce ba ra'ayi saboda aka yi wanda ce ba ne don haka sai wanda sai da aka yi e bi da gida ka hango ta in ka gida ka hango ta ne don da ne ta ne in ka gida ka hango ta ne don da yi da ra'ayi to duk masala da ake yawa to ce ga bukari in yi zuwa da ke masu tsakamu sai ce ba na ruwan kwana da iya na ya wuri wani rami na magana a kan wanda ya tashi lifin na saboda wucewa da ranar da ya wuri
حدثنا معاذ بن فراس حدثنا هشام عن يحيى عبيد الله بن مكسر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حدثنا عمر بن سلمان قال حدثنا هشام عن يحيى عن عن عبيد الله بن اسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا جنازة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا له وقلنا به نعم وقلنا يا رسول الله انها جنازه يهودي قال اذا رايتم جنازه فقولوا ومن حديث الارض الفلا وارض الخبال للنفس يعرف المسلم البخاري قال يجي حدثنا هشام يجي هشام يذكره الاسكوائي ان يحيى شيماء يذكره لدى عبد الكبير قال وين له الاسم شيماء يقول له الاسم هشام بن عبد الله شيماء يقول رجال وياسر رجال بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال اذا ما اثبت يدعو قال mun yi jari har har su ma yin sa mun ci can da san su ba da ba kawai da ya shi hada ne shi mai jari kuma shi a duna ne nan da ya shi hada ya abu wanda a wani da zama da yanzu ya buɗe shi ya buɗe fuskarsa a da ya ta jiya da karatun satinin da suka yi ba ƙarshe sahabi ba masa sahabi don haɗe cewa wani yin ya wa a gora Allah ya yi ɗan da uban jinanin da idan da ba shi ƙarin ce ba ba bi na zarar mutu wata ina da ta shi ne mu faƙaƙa na nabi sallallahu alaihi wasallam sai mu na sallallahu alaihi wasallam sun yi gefe hukumar da hukumar da sai mu ka yi gefe da sababin yi gefe in kuma sun kuma jama'a muka miƙe tare da shi ko muka miƙe biyi da sababin miƙe shi ai bi sababin kiyami da sababin miƙewarsa eh, sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzo Allah inna ha janazatu yahudiyya ya rasulullah janaza ba yahudi ce janaza ba yahudi ce suna mamaki dan sun ga abun bako har janaza ba yahudi ana miƙe mawa to wannan magana da suka yi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumul janazata faqumu ku dai kawai da kun ga janaza ku tashi da kun ga janaza ku tashi mana ba da akari da ta musulmi ce ko ta wanda ba musulmi ce mana ta bai yahudi ce wanda daga ƙarshe na babin za mu ji irin huskoki da ta'alil dalili na waton miƙewa saboda janazar bai bude fuskoki ne da yawa to wannan shi ne za mu ji su insha Allah
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن هليف وقيس بن سعد خالدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليس النفس
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائلين بالكادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل السماء فقال إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرت به جنازة فقال فقيل له إنها جناب يهودي فقال أليست نفسا والحديث آدم بن أبي ياسر تحدث جيران البخاري آدم بن أبي ياسر قال حدثنا أبو بكر اجعلوا ولا تكلمون قال سمعت عبد الرحمن بن عبد يتنازع الرحمن بن عبد قال كان سهل بن حنيف يتسع بن حنيف يا رب والأنس بن سعد فكسر سعد سعود بن سلمون قال الأنسية سنة الأنسية فمن عليه بالجنازة sai aka shuɗe da su da nasa aka shuɗe da su a nasa ita ka asiya madina ta suriya za ta da kare da wanda wato wani gini ne wanda yake mai wato yawan dalilin kuma yana da yawan ruwar bai ma'ana yana da ruwar bai ne yawa shi ka asiya har da ya ke an yi wanda yake mashuri وقد قاسيا تشير الآن يجب أن هناك نسيا ومر على الجنازة سأجد الجنازة كثر الشيء شيء سألو الولد تبعيث المساعد سألو شيء جنب الجنازة على الرسول هو عبد الرسول فقال سيدك منك فقيل له ما سأجد إن من أهل ربك wannan da na da kuke gani ta karɓar amana ahli sunna shi ne ahli abu karɓar da ke amana su su ne ahli abu ayyukan ahli sunna waɗanda ake da amana su ne karɓar amana faƙala sai sanu mai da kai su musa sai suka ba su amsa inda da musu wannan ranar sallah suka ce iya ahli amana إن الذين حكيم الله صلى الله عليه وسلم به جنازته أشهد إن جنازة عبدي بشي كل جنازة الجنازة على الله أشهد به بشي تنام الشهد بشي فقعنا في المرأة بشي فقيل وجاءت بشي إن هذا اليهودي أين هذا اليهودي فقال في المرأة بشي جنازة اليهودي سماء أليس نفسا bayan wuce ta bayan wuce mai numfashi mai motsi mai kai da komo mai yin aiki amma ya yi tsarin mu ba da iya wannan aiki saboda da rayuwar ta ila to nan a da tsarin sauraron da sau ya kyauta ya ba rayuwa ne don haka ana fahimta addinin musulunci addini ne ya san sirama rayuwa har wanda bayan su biya har wanda bayan su biya wata ne su ci na tsara rayuwa kuma an nan sau ya ta sau ne da ta saurar da wanda bayan su biya don haka wasu suke yi sara wannan hadisi daga cikin ilimi kyakkyawar mu'amala wanda an nan sau ya ta sau ne da ta ana yin musu da wasu biya kayan ita kanta insaniya mutuntaka ta haƙi shi kan shi ɗan adam na da kima a zuci a ajiye maganar musulmi ko ba musulmi zaman shi ɗan adam yana da wani kima yana da wani kima da musulunci ya rashi ga wajen nasa ba tare da kallon musulmi ko ba musulmi wannan kima ta insaniya da ya to ita ce ba ma ta tsaro yadda ba kasancewar shi mutum a yi su nafsa zai da zuwa shi ba rayuwar shi a ba rayuwar shi a yi na so kaga daga cikin sukokin tashi ta yadda ana zuwa na fara sauran ilimi girma da insani girma da insani da zama tsaya da insani kamar yadda wani wani cikin wani a cikin annabi sallallahu shi kuma zai ce daga neman yankewa daga neman yankewa kan musulmi da akwai da akwai wasu daga neman shi ne annabi sallallahu ya tashi a wani ce dan da ya amince saboda nuna firgici da razanin mutuwa kuma nuna firgici da razanin mutuwa nuna firgici ne da razanin iya zuwa ta wanda ya yi ina mai yawa shi ne ganin to ga rayuwar zafi ta kuma kama kamar kuma kama wajen mutane sa'adan a gaban Allah ya yi misali. Kalmar duka, ki wannan birkicin sai karɓa da miki, tsoron kara da zuwa. Duk da kuma ya ce, ai ita wata mutuwa birkici, rasin ci, eh tana da birkici, tana da rasin, inda ta kafa, mutuwa birkici shi rasin ci. shi ma yasa ya yi baro da yana sarari to وقال ابن حمزة عن العاص قال ابن حمزة عن العاص من أبي من قال كنت أعيد من عز وجل رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال زكريا عن شعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان بالجنازة وقال أبو حمزة أبو حمزة يمشي كارون عليكي ويدني وسلم عليكي اشتغل عليكي يا رسول الله عليكي أنا أعمش أنا أقول لك أعمش أنا أقول يا تقول لك أعمل أهلي أبي يا تقول لك أمر من أهلي قال عن يوسف مع نفسه وصحيح رضي الله تعالى عنه اجمالا تعالى العيش في منشا ومن الرجبات الداء كيف نساعدها وصحيح جو صحيح جهريه وجب الرجال الرجيل قال يوسف مع نفسه وصحيح رضي الله تعالى عنه وقال سيدنا شيخ كنا النبي صلى الله عليه وسلم منا تعالى تمام صلى الله عليه وسلم أجل بركة الحديث أجل بركة الحديث معنا سأمشي بنا مشكوش وكان حديث من يا كاوش بركة عنا إجتنا إن الأشياء تجد لنا النبي صلى الله عليه وسلم فمرت به جناته فمرت به جناته معنا سيدنا كاوش برشي وكاوش دبشي فلا لا تاشي سأجد شيئا جناته الروميين أين نقول إن شاء الله قال عز وجل سيشكرون يا رب يقول جميعا يقول لي بعد يوش لا كل مؤامرة لو لا نصر به يقول لنا سنيبا يعيش مسلمي واحد سبحانه شيء على شيء يزعل المؤامرة كورة أو لا مسلمي كل مسلمي ذلك ما لا شيء النبي صلى الله عليه وسلم شاء مؤامرة kada su zo da musulmi yahudawa in ba kyakkyawar ruwa a Allah za a kyakkyawar ruwa za a yi da su can shi ne da zuwa da rubutu ya zuwa da shi a asuci ko ya aika a cikin da shi a asuci a abinci ko da iyalin shi ko don ba a wani mawaracin da ya yi mara wani kan in ba kyakkyawar ruwa ba a wani kaga yau wani ya ce wani zama za a iya da kada da musulmi ba inda ba su musulmi na suka yi zama lafiya wani ba musulmi ba suka yi zama lafiya to bayan da ya musulmi shi ne ba da ya zama musulmi ba saboda an koyi da muka yi ce ba musulmi ba to maza ya zama ya zama ya zama lafiya da wani musulmi kuma saboda kyawun ma'amala sai mutum zan ba mu wani ɗaukar da ta kama na sallallahu alaihi wasallam wata rana mun karɓi shana a nan sallar sallar an haifo masa da kyautar riguna na alare kuma za ta yana ta sa da yanzu kuma Allah ta yana amma sai da kuɗa yana sinna wuri ina kuma ta ce cewa sallallahu alaihi inda ya kuma shi ba ya dace ka sa ka saboda zuwan baki ka ce wanda bai da rabu a yana da ita yau ma wanda bai da rabu a yana da ita yau ma kuma ya so lai da ka wani kyauta da wanda ka wani da wani ma sai mun gana su zama da su sun ci a yau da aka ce ko abin da su lokaci musulunci bai hana kai zumunci da ɗan uwan ka da ba su kada sai na umar ya aika na ɗan uwansa wanda ba musulmi ba tufafi mai adawa da su ma ba su sa amma ya ba da tufafi mai adawa kuma idan su lokacin ana fahimtar kyakkyawan mu'amala da musulunci wanda wasu biyar karɓar kyautar da mu'amala da kyautar shi ba karɓar kyautar da mu'amala har abin da yake haram a addini wajen sa'awa amma ba za ka iya cewa mun ba mu ba saboda kyautar da su ba shi saboda kyakkyawan mu'amala irin sai ba su za su ji zama za su ƙara nisa da mu'amala saboda su shi wanda kullum ne ke son musulci a yi kusur musulci a yi ta karanta ayaye na ainihin musulci da shi na nasa da ta ainihin nasa wannan karatu wacce
باب قول الميت وهو على الجنازة كالمؤمنين.
وقالوا بنات حمد الرجال جنابة رسول المسلمين
وقال زكريا وقال زكريا زكريا شاء الشافعي للشافعي لما في ليلة فكأن أبي ليلى ومن أبي ليلى كان له سكوت والأنس يقوم بالجنة أما ومن أبي ليلى وهو سكوت أخوة مقابلة سالس مشك لا مسؤول الناس أو مسؤول الناس أخوة مقابلة الأنصاري شيء مشي نعم.
وهو مسؤول من وقيت da kai su musa wacce da kuka gabatar kana sun zama kuka da sun zama da kuma da izina suna tashi in su gaba wasu da kana duk wanda ya karanta da dai wannan tashi akan jinaza wannan duk da wanda ya da wata bai gudu
باب حمد الرجال جنازة دون النساء.
باب الحمد لله جنازة دون النساء wannan shi kuma magana kan suna ne da wani jana'a makara maza ko mata sai ya ce a maza ke ɗauka duniyar misali babban da mata maza ke ɗauka ban da mata amma bayan ɗin ne da mata da mata mayar da tsawon mata ne da ne ba a wani tuka da hannu abin da za a ce ban da mata saboda in mata suka ɗauki da mata to za su yi cuɗanya mata da sauran wani mata da mata to cuɗanyar su da maza a hannu to ba zai hannu ta ba don nuna lada kuma in yi haramu eh sannan kuma in mace duk wanda zai ɗauki wani abu a ka- a kafa da shi haka sai an ɗaga hannu da shi sai an gani to ita mace kuma a wani duka da al'aura ce don haka kai ba za ka dace da ɗauka ba ba za ka dace da ɗauka da wani gudun gudun gudun gudun ba za ka dace da ɗauka ba amma bisa kan ɗauka idan ba ka ɗauka kamar ƙwafi ne mazan ƙwafi ne ba su yawa ko mazan ma su yawa da ba su yawa iya ka su a yi sauka da su amma ko ƙwafi ne kuma da ajiyar tafiya ko a wani guri ko da sauran su wani shi sai ke ba da wani matan su ɗauka amma in dai ga masa masu iya ɗora to mata ba su iya nasa ba ta ne su fara kuma da ya yi jina ba da duniya nisa wannan ba ya yi na kan ɗaukar jinaza na mata mata su ne jinaza na ba su ne jinaza duniya nisa ne wanda ba to حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدت الجنازة وأتملأ الرجال على أعلامهم فإن كانت صالحة كانت قدموني وإن كانت غير صالحة كانت يا ويلها أين يذهبون أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صرخة
nasa ɗaya wannan kamar cikin abdulkin aiki rahimahullah da dawo fito tare da manzon sallallahu alaihi da cikin jama'a dubara su wata sun da da yau dubara aka yi da sai ce aka mutu da kuma da ko kuna da قال قلنا لا سيسك جاء قال أنا له تلاقي مش دنيا شيء تقول لي شو ساشي قبل قلنا لا سيسك جاء قال فأتينا مأذورات غير مأذورات وغير مأذورات شيء يكون مأذورات بعد المأذورات كنا ما نقول إبراهيم كمل تظنوا غير مأذورات هذا تقول شيء فأنا bayan mun mutu da ga kiyama wannan daukar wata rana ce wanda su wasu da ita to wannan sai ya zama da cikin dalili aka ce annan rijala akwai dalika wanda sauƙi bar maza sun fi karfi a wannan duniya mata suna da rauni to kaga ce wannan ba za ka saboda ya ce shi ke mafarki da ma'auratin da ma'auratin zai da ma'auratin to wannan ya nuna aikin magana ba a mata ba mu za su gomusu da suka yi gomusu za su yi kusa da zama kusan su suna da ake tuna da suna da ake tuna da ya yi kaya da suna da ya ba su yi yi wani abu yi an da ke yi an wasu ya ba su yi wani abu yi wani ruwa an da kokuri ya farko ruwa da ta'ala an hudu an da masu wani sallallahu alaihi wa sallam ta'ala إذا وقعت الجنان والرفع واحتمل الرجال على أعناقهم وإن كانت صالحة قالت رزين وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يفرحون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان وإن سمعه وسع الله وأن حديث عبد العزيز بن عبد الله لا تقبل إنجيل البخاري يجب أن حدثنا الليل يسوع سعد يعلم بدر عن سعيد يعلم سعيد عن أبوه عن أبيه يعلم الرعاش أنه سمع على سعيد الربوبية أنه سمع على سعيد الربوبية حقيقة يعلم سعيد الربوبية إذا علم بدر ليش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ما يقول صلى الله عليه وسلم يا شيخ إذا وضعت الجنازة إذا رأت الجنازة إذا رأت الجنازة الشيء واحتمل أحد الرجال وسيما لا سؤال الجنازة كذا ماذا سؤال الجنازة ثم ماذا سؤال الجنازة ذلك السبب أكبر شيء سؤال الجنازة أنا ذلك يوم سوى واحتمل أحد الرجال أنا أعلم أن سؤال الله سبحانه وتعالى وإن كانت صالحة قالت منهم إذا فعلوا إذا كانت تقبلت مجمع قريب يوم قالت سيدنا تقدم مضربني بزول الكريم مضربه بزول الكريم يا رب يشكر معقولي domin cikin kurkuku ne ita duniya kurkuku ce tsanan imani kurkuku ce ta mai imani ta ka ji daɗi da jama'a da farin ciki da yake ciki to a zama kurkuku a san kurkuku ba ya yawa kurkuku ba mu wato jin daɗi ba ya yawa ba mu da sha'i duk ba wani za ka yi mai sai to shi ne su ƙarfin yin gurbata da yi wajen kawo da kasuwa da kasance in ko ba ta kwai ba ce ma'ana mutum ba ta kwai ba mugun mutum bayan abin da jama'a ta ke cewa ya yi ba ya kai shi ta ayyana yin barko da ya kai ba su da ita ina ba su da ita ina ba su da ita saboda ni saboda ta san inda za a yi ta za a yi cikin albarka ta ta zama ce ayyana yin barko da ita ina ba su da ita يسمع صوتها كل شيء inda yin sana komi komi yana jin sautin wannan dinar tana tsoron da duni zarbar sarara ko kuma a'a wannan ya rubuta ainihin da kuma diha inda na bai da sarara in ba ku da su to wannan magana to duka wannan suna ci ko kowane da shi ijma'i bai ci ila da isara mutum da ya ɗauke shi mutum da ya ɗauke shi wannan sami a kuma sarka da ya ji wannan kaya na sarka da ya mutu aka ce na sarka da ya mutu ma'ana da ya yi shi na kan sarka wannan kaya iya ya وإنها أين رغبتها يا ويلها أين رغبتها
باب الصلاة بالجنازة باب إثبات الجنازة فالذين لا يدعون الجنازة إن يقول لا تبع جنازة الرضاعة سيدي إن يبعدك saboda tsananin taro da cunkoso amma abin da ake so ya zama an ɗauko da harkakawa mana harkakawa da ɗan sauri da sauri wanda ake so ne a ɗauko da sauri ba kuma cewa ya yi rubu ba ba kuma yi tafiya ba irin da aka saba a da sauri yau da ne wannan babu yana da mana wannan sauri
وقال أنس رضي الله عنه أنتم شيعون ومن بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال ذكره قريبا منها
وقال انس رضي الله تعالى عنه انتم شيئون فمشوا بين يديها وقلبها وعن يمينها وعن شمالها فقال بينه طيب منها قال المجلسي قال انس بن مالك كان تبدو رضي الله عنه الا ان تتكلمشي قال لم اكن منه امام البخاري عليه bai ce wa ya rubuta a gare shi ba shi ma ya fi da gaba shi ma ya fi da gaba har a kake wa wata babbar sahara da su ruwa da sauran da su kuma rai kan ba su sai shi da aiki bila ma da aiki ba ta da ba ku sai ba da ka sai a shan rayan su in ka ga ta yi to in ma da ya rubuta da ko dai can ma ina kan ya yi wasu mai hadisin da ma'ana ya kawo da sinadari shi don haka ba su yi da ake ba da yin kawai ko kuma a nan gaba zai kawo shi da sinadari shi ma'ana zai wasu shi don haka sai yau da zuwa a cikin ya kawo sinadari na yau ko kuma a wannan littafin da mutum bai wani shi ne wasu imam musali ko tabisi ko wani wannan ko kuma abokan da bai shi ba ko ne da su ya dawo don haka watan watan an yi wannan da ake an samu shi da wani ba shi ba ya kawo shi ko rubarin ko wani sauransu cikin zaman kamar to kaya an yi da su da yanci kusan ba kuma tsari ne ba ne da cewa ba da su ba ne ba da da da ta bata da sun yi an su da ce an tuhu shi ne kuma ko ba masu rarraba ila ne ko ba masu rarraba ila ne ba shi wani da yawa abin da ake so a sami jama'a da tsakiya ba shi wani da yawa wasu su shiga gaba suna da mai ba sannan ba a ba wasu suna baya suna da wurkiya wa an yi yin ha wasu kuma a dama suna a rikiya wa an shi ba da wasu a hannu suna da rikiya wannan shi ne ƙa'idar da kai da sai yi masa da alaƙiya ko za su yi su rika wanda su yi yau nan kasu ba ta zama wanda suka tsaya baya kasu zama a kayansu su a bayyana wanda su yi yau kasu zama kayansu da ita yau da akwai su zama a ana so su zama wani kusa da kusa jinan ana tafiya yau da wanda suke dama da hannu zo da zo su kuma da can ba su yi nisa ba ba dai su yi magana da nisa na baya kuma ba su da ba su ba su ba su ba su ta aika ba ba dai su da ba ta yi musu nisa sun kuma da musu da kusa wa ba ya yau kari ba da min ha to ka shi musu da kusa ne ke nan wa yau wannan sa shi ne wannan kasance ya ce فالمشي بينها وبين رأيه وعيشها لما وغيره وقال غيره وننسى ونين وننسى سيتي عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد أنا كتب الله عبد الرحمن بن عبد رضي الله عنه كما يسأل المسلم يعتقد يجي وأن قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد كلامه عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد يا أهل الشيخ أنا فرع نفسا تقدم sai wani mutane can sun da su yi nisa su shi ne da nan nisa ba a ka ne su ta akaru su wanda sun shige jama'a da musu nisa ka ga wani yake kusa da ita don haka ba a ga mutum ba sai shi to amma shi ne ba a shi yadda ya dace a yi tafiyar ba ka yi ba waɗanda sun yi nisa sun tafi shi ne da nisa su waɗanda da ba kenan da ta ta fita musu nisa su musulmi jiki suna can baya jiyar da musu nisa don haka sai rubuni bin ya da ruwa da musu ajima na ajima su dawo aka dawo wani su gaba da nisa su da dawo wanda aka wuce da nisa su kuma suka ci suka ci musu to su ma hakan wanda suke da wadatar shi sai da aka taru na gaba suna ɗauke da nasa na baya suna ɗauke da nasa na dama suna ɗauke da nasa na hagu suna ɗauke da nasa sannan shi ba ɗauka a ɗauka ka gano yadda mana ke da kyau kada a ta na kuma kada a bari da mani da mani da suke bayan sa to
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا فلان قال حدثنا ابو الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها وان يكن صغار ذلك فالشر تدعونه عن عبادكم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن الزهري أي رسول كل فكر الناس مسلم رسول ومن حفظنا عن السعودي عن سيد المسلمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أسلكوا بالجنازة فإن تكونوا صالحة فخير تقدمنا عليه وإن تكون سوى ذلك فشر تدفعون أهل ذلك فلما تسيرون مكانتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سجان يا رب الدمون بعد سجان ابن الله شيعا سجان المسلمين سجان ابن الله قال يسجد حفظ الله على السجود مهدتوش من كياروشي ابن محمد بن مسلم شهاد الزهري أسئل المسلمين كل سجد تكون كبسة السماء malamin musulmi fadana ne da dalaci malamin musulmi ya ce duka musayyar to da ba ta karanta shi in ba a musulmi ba in ba sai in musulmi ba shi ne shi ake da su kibi ya suna da karfa to shi ne sai aka wayar ta an karɓi da yin gudanar sai musulmi يقول الرجل رضي الله عنه إذا لم تدريش أي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قائش أسلم من جنازة في موضع جنازة تقول بعد لي بعد آيات الخروج فإن ترك سؤالي أتي إن لم ترك ترك الأنشاء بالنون أي تكون تكون ko takunu asminta to takunu aka ce taku ana sha'awar da zargumun wawan hasabu ban sassi ومن مبارك كان مجزم تقصدهم وهو حسب مجزم ومبارك كان من يبغى يتسمع أنا شاكر من الساعة amma shafi wa karbar da wa in ta ku hasanatan yudha'iba wa yuti min lahu ajran asima wani zai sa da alheri shi kuma da an ka sama alheri a yau sai ne zai sa ya yi zikiri wanda an ka ta sama an ka ta sama da shi ba da alheri an ta sama alheri da shi to ya amma su ne da alheri yace wa in ta kun suwa malaika in ba sani a kwarci kan fajirar jana'a ce fasharun tsarin rukuna a rikadukun to shi ne hukuncin sauri a kai shi ne mun yi hukunci ko suka sauri a kai shi saboda in na kirki to mana wani tsari da kai shi a yau da suna da shi to shi ne ake banza ne jinabu sharri ne to kuma an ce mana wani shi ma a kai shi to mai kusa da wani wani ko da kuma ko sauri wa wani da shi ne fasharru fada'unahu abdulkarim sharri ne kuke dauke da shi idan wani kuku kurama ya yi muku da wannan sharri shi ne hukunci kan ba da ya ce in an kai in ta zan mutabbai fakhairun tuqaddimu ma halaye ai kuna sauri ne ku gabatar da ita zuwa ga alkhairi alkhairi ne kuke sauri ku gabatar da ita kaga fuskar yin saurin kiri dalilin yin saurin kiri don ba ta kuma da bayar ce ma kuma ce da wani yamma ya ce ba sharru ai sharri ne kuke ɗauke da shi ba ka ba ba ba ba fa ba kuma da ba ka kare kuma za ka sauki shi gaban duniya sai ya ce ma da sai
باب قول الميت وهو على الجنازة يكتمون باب قول الميت وهو على الجنازة مجنون wannan ma'adi yana magana a kan da musamman musu ko kina ga ɗaya ne lokaci kamar ya samu shi da ya shi da ya
Thank you.